أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عقونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau 22 ga watan Ramadan shekara ta 1946 wanda ya yi 22 ga watan Maris 2025 miladiya. A wannan majalisi namu mai albarka da muka saba mu da yin tafsirar Alƙur'ani mai girma za mu tashi aya ta 51 insha Allah ta'ala. A yau muna da bakwacin daga cikin yan uwanmu abokanmu akan wannan tafarki na neman ilimi suka zo suka yi mana tattaki na zumunci Allah ta'ala ya ba da ladan zumunci Allah ta'ala ya sanya a mizani Allah ta'ala ya karfe mu duka kan wannan tafarki na neman ilimi Allah ta'ala ya ce wa idwa adna Musa kuma ka tuna musu a lokacin da muka yi ma annabi Musa alkawari 40 laila tsawon dare 40 kuma ta khattumul ijla sai aka samu kudin kun riki dan maraki min ba'dihi bayan ya bar ku ya tafi munajati da ubangiji wa antum zalimun a halin kuna azzalimai kuna zaluntan kawunan ku thumma afawna ankum daga baya kuma sai muka muku afuwa duka min ba'di zalika bayan wanda laifi da kuka yi la'allakum tashkurun saboda ku tuna wannan abin da aka muku na afuwa kun ku gode Allah ta'ala a wannan aya da guda biyu da muka karanta zai ci gaba da faɗin ni'imomi da ya ma banu Isra'ila a ni'iman farko gabanin wannan ni'ima din ni'ima ce take da alaka da abinda zalunta su ake su su zaluncin su su ake zalunta a lokacin a wannan gaban shi kuma wannan gaban kuma ubangiji zai gaya musu kuma su wannan gaban su suka yi zalunci wato kaga ko ta ina su yahudawa an zalunce su ubangiji ya musu ni'ima sun yi zalunci ma ubangiji ya musu ni'ima sai yake buga musu hujja da wannan akan lalle ya kamata kuma su kula da wannan abin da aka yi maka kallon su gode ma ubangiji kuma su yi imani da annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a galibin makaranta haka sakan ta cewa idwa adna ala wazn mufa'ala imamu nafi al-madani da kuma sauran ibn kathir asim ibn abi najir al-kufi ibn amir al-kisai da hamza ibn habib azayyat duka sun karanta shi da wa'adna ala wazn mufa'ala in ka ce wa'adna wato alƙawratayya kenan Ubangiji ya yi ma annabi Musa alkawari, shi ma annabi Musa alkawarin cewa lallai zai gaggawa ya zo ya cidda wannan wannan tsur sina din saboda shi munajaci tare. Amma Abu Amr daga cikin makaranta ya karta shi wa'adna ba wa'adna ba. To kuma dukkan su ya tabbata a wajen malamai. Kowanne din akwai ma'anar da zai fa'idan ta. Da wa'adna ya fi kan ma'ana yana nuni zuwa ga cewa bayan Ubangiji ya alkawarin ya yi ma annabi Musa alkawarin cewa ya zo ya munajati da shi lokaci kaza shi ma annabi Musa ya kudurci aniyan cewa lalle ba zai yi sakwa-sakwa ba kuma zai yi gaggawa wajen ya zo wajen ubangiji sa ya samu wannan munajati sadaka kowanne su yayi wa'ada in aka dauke fasara kuma wa'adna kamar da wannan shine qira'ata Abu Amr to wannan sai a kula da abin da ubangiji yayi na asalin shi alƙawarin kawai shi annabi Musa sai ya zama shine mabi duka wannan in ka hada ba za ka ce za ka yi aiki da su ba dan duka wato kirawoyi da suka tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa imamu abu ja'far ibn jarir at-tabari duk da abin da aka saba aka san yana yi wani lokaci na zaben kirawoyi a wasu wurare sai ce wasu sawabu inda na fi zalika alqawlu annahuma qira'atan qad ja'at bihim bihim al-umma abin da yafi daidai shine mu yadda cewa wannan kirawoyi dukkan su al'umma haka suka suka haddace daga manzo Allah suka suka riwayo wa wa qara'at bihim al-qira'a kuma duk sauran malamai makanta haka suka karanta qalu ibtalu ma'na al-ukhra kuma a ɗaya in ka kanta da ɗayan ɗayan ba zai kula ta ɗayan ma'anar ba in ka kanta da ɗayan ma'anar kuma za ta ta ɗayan ma'anar ba so da dan ka haɗa su za su cika maka wannan wannan ma'ana din muka ce almuwa'ada ala wazn fa'ala abinda ake magana shine Allah ta'ala yayi ma annabi Musa alƙawari shi kuma annabi Musa yayi ma ubangiji alƙawarin cewa zai yi gaggawa ba zai sako saka ba saboda ya zo ya sami yardar shi kamar yadda ce wa'adu ilayka rabbil tarda in kuma muka ce wa'adnahu da kamar yadda wato shi abu amur ya karanta shi ne wato Allah ta'ala ya mishi alƙawarin cewa zai munajata da shi a lokaci kaza Allah ta'ala ce wa idh wa'adna Musa ka tuna musu a lokacin da muka alƙawartayya da annabi Musa wannan suna na annabi Musa malamai suna da maganganu akan cewa wannan suna wani ma'anar shi ne shi ya tsaya da asalin wato asali daga yaren kiftanci ko daga asalin ibraniyanci ne duk da wannan tasiri bai da wani bai da wani wato tasiri a ilmance ko kuma a aiki ma illa ya ka dai wani lokacin da ana kawo irin wannan kuma ana samu wasu wanda ba musulmi suna faɗan wasu manganu to babu laifi mu kawo abin da yake ana faɗa a wannan babi wataƙila kuma in akwai ɗan faɗakarwa da za mu yi sai mu to galibin su a taura in ka duba abin da su masu a taura suke faɗa za ka yi suna cewa shi lafazin musa yana da asali daga yarensu da ibraniyanci suna cewa wato asalin yadda ake faɗa sunan shine motion haka wannan s din musa na sino din nan suna bai ta zama shino haka suke kiranta suka ce ma'anan kalman kalmar kalma ce guda biyu aka hada shi mo din ma'anarsa ruwa kaga dai kamar dai larabci inda na ibraniya mo ma'anahu alma shi kuma shehi inda suke magana shine sai su ce almuntashir min alma wanda aka zo aka tsamo shi aka aka aka wato tsirkar da shi suka ce to wannan shine ma'anansa ta fuskan wato ma'ana na ibraniyanci a yaran su na wato yahudanci in suka ce Musa suna magana wanda aka riga aka tsinto shi aka tsamo shi daga cewa al-muntashir min al-ma to wannan wasu daga cikin masana sun yi ta kokarin sukan wannan ma'ana da aka samu cikin at-taura da malaman at-taura sun faɗa musamman wanda suke da suke da wato bincike akan al-lughatul qadima akwai masu bincike na musamman a jami'o'i da tsangayoyin ilimi da ake ta kokarin wato a yi ta darasi kan wasu yarurruka da aka samu yanzu babu su amma dai da can akwai su kaga kaman yanzu yare na wani yare ne aka yi ake cewa latin language da za ga shine ya ya haifi duk wannan yare na turai nan da ake fama da shi yanzu da ga duk wannan daga latin ne asalinsa wanda kuma yanzu kaga babu shi sai dai abi a tarihi a same shi to akwai wani dan kasar Masar ana kiran shi Rauf Abu Sa'da ya da littafi da yayi rubuta musulmi ne shi wannan ya rubuta littafi Al-Alamul Adami fil Qur'an mufassiran bil Qur'an ko mufassaran bil Qur'an shi wannan bawan Allah ya ta bibiyar sunaye ne aka rubuta da da aka faɗa wanda asalin su ba larabci bane a cikin Qur'ani irin su Musa Isa Iblis, Yahu irin wannan kalmomi sai yake ƙoƙarin ya ga za a iya samu a inda Qur'ani ya yi faɗi fassarar wannan wannan ma'anar, sannan kuma babu to sai ta ya nakadi iya abin da shi Allah ta'ala ya ganar da shi. To sai ya ce shi da gaskiya da ya duba ya kawo abubuwa da yawa yana cewa to ai in aka ce yanzu wannan sunan na Yahudawa ne to wannan zai bayu a ce Yahuda ita uwar ita samu suna ita kuma uwan abinda muka sani tana haihuwar shi sashi a cikin akwati ta ta rabu da shi sannan kuma ba ba ya tashi ya karshen ta ba sai dai kawai Allah ne ya dawo ta da shi ta tsiwar shayar da shi sau da haka zai wuya abu ne mai mai manisanci in ji shi ya ce ya zama ita wannan wani ta samu shi wannan suna din sai ya ce to amma da in ka duba cikin Qur'ani zaka ga Allah ta'ala ya yi kai to labarin Asiya da Fir'auna sun dinga kiran Annabi Musa da alwalad Allah ta'ala yake cewa Aisha tana cewa aula takhidahu walada ko mu rike shi a matsayin dan walada shi kuma fir'auna yace alam na rabbika fina walidan alwalid alwalid kusa ma'anar su daya yace to shikenan da muka je da yaje kuma ya duba yaren kibtanci na asali wannan fa shine yake faɗa dan masar ne da yaje duba yaren wato can kibtiya na na masar sai ga wato wannan ma'ana din ta zama ta yi kama kwarai da gaske shi wannan mos din yana nufin kuma alwalad saboda haka watakila yake cewa da aka tsinci annabi Musa tunda ba a san shi ba sai aka bar wannan suna kawai a matsayin shi na alwalad aka cika warkar shi haka sai ya zama kaga wato suna annabi Musa zai zama suna na kibdawa kenan da yaren kibdanci sai tare da haka kuma zaka ga ai sunan yana da akwai munasaba kwarai da gaske eh tunda ai larabcin da sauran yaruka mahannakan aliyawa da sauran sun kana duba za ga yana shige da halalacin da ake da shi a yanzu ibraniyancin da ake da shi yanzu za ka ga kamar bible din kana kanta za ka suna faɗan wannan sarkin malikus sadiq za ka ce wani asalin kalma inda larabci ne amma kuma ba wai larabcin da ake sirya amma ita yanzu ba suna sadiq yana da bin asidiku shi kuma almalik kaga sarki sai sai to abu anan shi kuma shine almalikul bar mutumin kirki ne shi so ana iya samun haka saboda yanayin yaran da ba kusan da suke a wannan lokaci suna da wato mu'amala da juna to shi Abu Ja'far ibn Jarir al-Qabari ya faɗi wani magana ta uku yace shi daga cin abin da ya iso masa kuma wannan yana riwaya ne daga da isnadin zuwa ga Asma ibn Nasr daga Isma'il ibn Abdurrahman ibn Abi Karima as-Suddi as-Suddi shine faɗi wannan magana yake cewa kalma ce guda biyu ta kifiya ne shi ma amma mu din ta nan da abin na almawu shi sa da aka faɗa wannan ma'anar shi ashada wato itatuwa da Allah ta'ala ya yi ma uwar annabi annabi Musa wahayi akan ta sashi a cikin wannan tabukin wannan wato dan abin da ta sashi a ciki akwatin to da yaje sai ubangiji sai ya sanya wato kumfan kogi da dorin nan kogi ta dinga wato jagorantar wannan akwatin har zuwa inda itatuwan shi wannan fir'auna yake to da suka je suka tsince shi a daidai wannan wajen to shine sai in aka tashi sai a rika kiran annabi Musa a matsayin da wannan wajen da aka tsince shi shine sai suka ce to haka Musa ya ce zama ma'u shadar kenan ma'ul ashta wannan shine ma'anan abin da dai wato su wasu daga cikin masana suka faɗa a shi wancan ma'anan da shi wancan bawo Allah ya faɗa Abu Sa'ad masani ne ya ka kawo maganganun sa wanda yake kai tsaye ba za ka ce ba gaskiya ne ba kuma ba ka iya cewa wato ƙarya yake yi saboda ya nuna yanayin yadda ya binciken kamar da alamar iya zama haka din to wannan dai ba mu ba yi da wani amfani na dai faɗa ne saboda in an ji to kana ji abin ya zama wani babban kwai bible sun faɗa wata magana mu kuma sauran malamai wanda da suke nazari kan kimdiyanci sun faɗa wata magana amma ina ganin kamar ni kimdiyan da kuma ibraniyan da za su iya haɗewa saboda wani abu ne da suke rayuwa a waje ɗaya irin wannan baka rasa a ce wannan yaron ya shiga wannan wannan ya shiga wannan saboda haka zama yana da asali a kimdi a kimdiyan ko da asali kuma a ibraniyan wanda kuma in aka dan yi bincike ma wataƙila a samu yana da asali a yaren larabci na na farko saboda haka ne wannan shine abinda malamai suke faɗa game da wannan game da ma'anan asalin sunan Musa din annabi Musa kamar yadda tabbata a cikin hadisi sunansa Musa ibn Imran sunan mahaifinsa Imran wannan ya tabbata a cikin as-sahihain hadisi al-Bukhari da Muslim hadisi Abdullah ibn Abbas manzon yake cewa marartu laylata usri bi ala Musa ibn Imran lokacin da aka yi min wato aka aka min Isra'i da Mi'raji to na gitta annabi Musa Musa kuma dan Imrana to kaga wanda ya riga tabbata babu wani tantama kan wannan to illa ya ka dai abinda za mu dan ƙara a nan shine sifa na annabi Musa da ake faɗa ya asalin siffarsa take kasancewan wannan duk asali a tafsiri ba a wani bukatar su to amma yanzu Allah ta'ala ya kawo wasu lokuta ne da wasu suke kokarin kawo wasu sabbin fahimta suna karanta wasu abubuwa ko kuma sun karanta wasu bawahirin nusus sai su kawo sabbin fahimta sai kuma fahimta ne mai rikici a daidai wannan gaba za ka gai wasu suna cewa annabi musa ma baki ne baki da yadda dai suka yi annabi adam suka ce dama kuma wai masu malamin kimiyya kaka suna cewa ba dan adam asalin sa wai duka wannan complexion din dan adam shine dark skin ne da shi daga baya lokaci lokaci aka samu kaza aka samu kaza aka samu evolution a wannan ya canza to mun yi magana kan shi wannan kuduma abin da ake nufi kuduma ta kalan annabi adam tana magana kawai kalan kasa ce brown sosai haka ba wai fari ne aka sanya sauran masu haske sosai ba to amma shi ita kala kala ce ta kasa farin farin nashi ya zama yayi ya kan cire baki yayi zama brownish haka to shi annabi Musa shi ba zalla yayi maganan abin da ya irin kalan da ya ganshi da shi lokacin da ya Isra'i da Mi'raj akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin Abdullahi dan Abbas akwai hadisin Jabir da sauran sahabbai da suka ruwaito a suka kokarin siffanta abinda manzo Allah ya gaya musu na siffan annabi annabi Musa a hadisin farko shine wanda muka fara karantawa yanzu hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa marartu laylata usri bi ala Musa ibn Imran rajulun adam yace na gitta annabi Musa lokacin da aka bai Isra'i rajulun wani mutumi ne adam wato mai kamana wato launinsa brown ne ruwan ƙasa adam haka ya faɗi aka ya faɗa adam ba lalai da baki ba dan wasu su bilaliyan sun ga sun sun fahimci wannan ya zama kawai ana magana baki fata dan haka su ma sai zama wani abin tuciya yadda yahudawa ke tuciya da da da wato tsaran su a mazala ce qawalu mutum ne kuma dogo ja'adun nan ja'ad malamai sun mashi fasara biyu suka ce ja'ad ko dai ana magana wato ana fassara gashin kansa gashin kansa ya dan ya dan dunkule ya dan murde murdewa da ba kuma cikin fewa irin namu da yan yan fata ba za mu zo insha Allah dan akwai ruwaya gaba da na gaba da ta zo ta kara taimakon wajen fasara sai ce ka annahu rijalu shanu'a kai ka ce ɗaya daga mutum ɗaya ne daga cikin mutane na shanu'a shanu'a mutane ne da suke azu shanu'a suna yaman suna da yaman kuma suna da tsawo sannan kuma to nan idan maza yana siffata tsawon su ne shi ne ke kamanta annabi Musa da shi kaga abu ne mai bai da babu shikani in kuma zana yana kamanta kalan su ne to kuma su a kalan su su kala ce wata da suke kala irin na galibin larabawa za ku same su suna da ruwan kasa sosai ba wai farare tas ba daga wanda ya sakin wannan kala za ku gani tsakanin turawa da su kowar turawa ba karon da suke spain da wanda suke asalin turai sosai za ka ga ai kalan da bambanci waɗannan sun zama sun ɗan karkata ma wani ƙasa haka da kuma jajirar ta haka su mawar shara kasu fara yi tas in suka haɗu ma zai ga wannan kuma shi ya nemi ya ɗan sa shi shi saboda su an tafara ne saboda haka su shanu'a yanayin kalan su mutane ne masu ruwan ƙasa mutane ne da suke da ruwan ƙasa sai ce wara aito isa bin maryam marbu al-khalqi sai kuma na ga wato isa dan maryam shi rabatu min ar-rijal shi ba ba katim tsawo mai tsawo kuma ba katim shi gajeri ba ila al-humrati wal bayan shi din ka iya cewa ya karkata haske da kuma jajata kaga shi yana da bai da bai da kenan yana da haske amma kuma haske ne wanda ke ka iya cewa lokaci kaga wato akwai ja tare da shi wani lokaci kuma akwai fari tare da shi wannan insha Allah mu zo wata kila ko kadan mu dan yi daure akan wannan sabitar ra'si manzala yake cewa kuma shi kuma kansa sidi sidi ne ba kamar kan annabi Musa ba ya dan dunkulewa shi kansa wato azrare yake kusan ka ce da zaka isa wani abu sau santsin sa zai iya faduwa haka Allah haka manzo Allah ya faɗi mana wato ruwayan a wannan ruwayan Abdullahi dan Abbas sifan Annabi Musa da kuma sifan Annabi Annabi Isa a ruwayan Abu Huraira ruwayan Abu Huraira sai ce rajulun muqarrib muqarrib ana ana magana darbu min rijal wanda yake shi Annabi Musa ba wai mutum ne mai kiba ba ba kuma mutum ne siri cancan ba amma kuma bai da bai da yake za ka ga mutum ne wanda yake galibi laraba suka ce zarbu min rijal ko mutarib min rijal shine wanda saboda saboda yanayin yadda ubangiji ya mishi kuzari a jikinsa ba da rashin jiki zai iya tashi daga nan ya je nan daga nan ya je nan kuma kaga ya kamata su fa annabi Musa tun daga shi nan da na yayi nushi an mutu kaga ba ka zafu Musa kaga wani yana nuna maka cewa a lallai wato yanayin shi mutum ne mai kasar kasar kuma ka duba ka ga yadda ya je nan da nan shi wannan mutumi da yake shekhu madiyan ya ba shi aiki nan da nan yayi har ya gama nan da nan kuma aka ba shi aure kuma ya dawo ci kuzari nan da nan ya ji ya samu su waɗannan mata suna kaza suna kaza ya taimake su to wannan lalle ya dace ya zama babu min rajal sai ce rajulur ra'si kansa wato yayi ya sauka kaga ashe sai da aka aka faɗa cewa yana da juhuda ba ana magana irin kai namu wanda yake ya zama ya ne ba ana maganan gashin nasa dai gasar kasance ya sauka yana sauka amma kuma a dunkule ba kamar shi annabi Musa annabi Isa ba da shi kansa yake silisili yake da santsi sosai shi kansa yana da gazar gazar bai da santsi a wa Isa shi kuma annabi Musa annabi Isa raba'atun shi wato tsakatsakiya ne tsawon sa ahmar ya fi karkatar maja anan haka wayan ya faɗa ka annama kharaja min dimas kai kace yadda ya tashi fitowa tashi fitowa ne ma a lokacin yayin wanka daga daga mawankinsa daga wato mad aiki saboda yanayin yadda yake jikinsa akwai tsafta kuma yana da ban sha'awa haka haka wato manzo Allah ya faɗi sifofin waɗannan annabawa guda biyu to kaga yanzu abin da zamu lura shi al-ja'd aka faɗa manzo Allah ya ce quwalun ja'dun haka ya fasala ya faɗi sufa annabi Musa to alja'd nace zai iya zama in ana magana jiki to ana magana ijtima'ul jism din jikin sa jiki ne jiki ne na akami akwai da zaka jikin sa ya riga ya bude alaman kamar ba shi da ba zai yi zama ga yana da kwayi da kuzari ba sanai Musa bazala yana faɗa cewa shi mutum shi akame ki da kaga shi ga alaman namiji wannan idan muka dauki wannan ju'ura da aka fassara da ake mazala ke magana yana magana jikin sa ne in kuma muka ce ju'ura yana magana jikin wato gashin sa ne to abin da ake magana shine wato gashin sa ba santsi ne da shi ba yana da gazar gazar amma kuma ya sauka in aka ce wani aj'adul aj'adul sha'ri ba dole bane ya zama irin kan munan na Afirka ba za a iya koya da kan nashi ya zama yana kaga daga cikin masu irin lalayan kai akwai da zaka gani wani aikan nashi ma ba zai iya kutubcewa ba iya yi saboda santsin sa akwai da zaka gani ma banda ma ba iya tukewa sai sun samu wani abu sun sa saboda ya daga kamewa saboda yanayin shi kasa wani abu santsin sa zai yi to wannan shine irin gashi annabi Musa annabi Isa shi kuma gashi annabi Musa abin da ake gaya maka tun daga ruwayan Abu Hurairah suka ce rajul sha'ri shine wato gashi nasa ya sauka ya asauke yake illa iya ta kuma shi gashi nashi kuma bai zama iya a ninkule yana dan curewa ba kamar irin gashin annabi annabi wato Isa ba sannan kuma kamanta shi da aka yi da da rijalu shanu'a wannan kabila ce tace muka ce a cikin da suke Yaman akwai al-Jauhari yana cewa ita wannan kabilan sun yi shahatun shahara da tsafta to ta ila mazala yana kamanta tsaftan annabi Musa da tsaftan waɗannan mutane ko kuma ya zamana a wato ana kamanta su da jiki da tsawon su ko kuma ya zamana ana kamanta su shi da kuma yanayin fatan su fatan su kuma dama wato brown ne haka ruwan kasa ce da ita a riwayar Jabir a dake cikin sahih Muslim sai mazala ce fa idza Musa farbu min rijal wanda mun fade shi annabi Musa zai zama wato tsakatsakiya ne a cikin wato a cikin mutane a wannan wannan ne waɗannan su ne da ruwayan ake da shi da wasu ya kokarin kallafa ma kansu sun kokarin cewa annabi Musa baki ne to mu kamar yadda na sha faɗa idan ya riga tabbata annabi Musa baki ne in ya tabbata annabi Adam baki ne in ya tabbata Hajara uwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama in ya tabbata ita ma baka ce wannan mu babu da wani matsala mu da wannan amma ka tabbata tarihi yadda yake don wasu ma sun kokarin cewa ita kanta wai tunda wai ai annabi ibrahim masa ne je ita ma baki biya ce wanda abinda kuma ya kamata sani masar ba wai kibdawa ne kadai suka dinga mulki ba a an rika sa mutane ne wasu su mulki wasu su mulki civilization ne aka ta yi wani yabo wani wani yabo wani haka a masa so shi kansa annabi ibrahim ake cewa ya je ya sami ya sami wani jabbar ba dai ba ba duka ijma'i akai akan cewa a masa ne ba wasu sun ce wani wani waje ne ba masar ba a suhaili da sauran wasu daga cikin malamai su ne masu cewa masar ne wanda kuma wannan ne na fi karkata cewa masar ne to haka itin da jabbar aka ce ba ce baka fir'auna ba cewa an shiga wajen jabbar wani mutumi wani wani sarki mai mai jabbiranci a cikin aban kasa to kaga ina aka je aka samu cewa hadaran ma baka ce a kaga ana da rajaman bilgaibi kenan an da ki duhu kuma saboda haka shi kashi wannan babu dalili a kansa a magana ma a ce ya ce ma bai taso ba saboda haka wannan annabi Musa magana mafi inganci annabi Musa yana da kala ce kala irin ta annabi Adam yana da uduma shi al'uduma fatar sa in ka je ka duba malamin rubiya ta haka wani abu ya tuma mitawa cewa shi fatar sa uduma ce daga cikin abin da suke kafa hujja da shi wai shine wai cewa cewa da aka yi wai annabi Musa ya sa hannunsa a hamatansa shi kenan ya fito sai haske ka ga shi baki ne kenan wannan kaga duk babu ba lazim bane ba wannan ana magana kyalli ake magana ba ana magana wai fatar ta canza ba shi aka ce min ghairi su saboda in aka ce yayi wato daga baya zama haske kaka kamar ana nuna wannan fatar na sharma ta zama ba bi kyau bace ana mushi ni'ima da wannan dan da da abin da ubangiji zai mutane ni'ima ce abinda yake galibin malamai suke faɗa shi kalan annabi adam da kalan annabi musa kala ce iri daya kala ce masu ruwan ƙasa su kuma ruwan ƙasan nan shine galibin kalan larabawa su ba galibin larabawa ba fa yayi tasba ba kuma bakaƙi ne ba amma kuma za ka same su kalan yayi kala irin na ruwan ƙasa brown haka to wannan shine kalan abin da wato ake faɗa na shi annabi annabi Musa irin shi ma annabi annabi Adam babansa kuma gashin sa gashi kakan mun karanta riwaya Abu Hurairah nuna mana cewa gashin shi ma ya sauka sai ka ga ba ba zai yi a ce yanzu ba dan Adam bakin fata irin mu haka ba mu gashin ba aka ga baya sauka a tsaye yake saboda haka ba zai yi zama haka ba sannan kuma aka faɗi cewa wato shi ja'ad ne ja'ad muka ce zai iya zama yanayin jikinsa ake masu fatawa ba ba lalai zama gashinsa ba saboda haka dai almuhim dai magana cewa annabi Musa cewa shi bakin fata ne gaskiya wannan magana tana da rauni shi annabi annabi Isa shine wanda yake tsaka tsakiya shi farinsa to shi ba annabi annabi Isa akwai ruwa da aka yi magana cewa shi ma yana da wannan juhuda din yana da wannan guduma din eh duk da wannan shi ma magana ce ta malamai in ya zama an kiyaye mai rawun ya kiyaye wannan lafazan to sai ya zama ana maganan uduma din shine yana abinda manzo Allah ya faɗa cewa bainal humri wal bayan shi gashi fari ne amma kuma a wani sassa na jikinsa ana samun wani wuyi za ga ya ya dan tubi shi ma wato yanda kasan ne dama duk wani farin fata yana ga wani lokaci akwai wani sassa na jikinsa za ga ya tubi wannan abu ne sananne wataƙila shi abin da maza Allah yake faɗa kenan in lalle shi wannan rawun ya kiyaye wannan ma'ana din sannan kuma ju'ura da aka faɗa to ba zai zo ya zama gashi sa ake magana ba sai dai zama ana magana shi ma jikinsa cewa jiki ne kawo majiki ba shi da ba shi da wata makusa wato wannan kuma yana ƙara tabbatar da abin da malamai suke faɗa cewa annabawan Allah Allah ta'ala yakan zabe su da zama ya musu didiri yanda al'umma su ba su kushe musu ba ba za su kushe musu ba kaga duka nan ana faɗan wasu mutane da Allah ta'ala ya zabe su a yanayin dirin jikinsu su kansu saboda haka annabi annabi Musa magana yake inganci ba baki ne ba eh mutum ne wanda yake ne fari ba fari san haka san can ba amma dai mutum ne fari ba kuma wanda zaka ganshi ka ce wai kamar irin irin baki na ƴan Sudan ko kuma baki na wanda suke suke irin baida baida ba irin baka da Larabawa ne akwai baka da Larabawa za ka gansu su farare ne a cikin suka shigo cikin mu amma suka shiga cikin Larabawa ko za ka sanya su bakaki to ba irin wannan ne ba gaskiya shi ne yana da udumar sa ne kawai irin jikin annabi Adam babansa wallahu ta'ala Adam Allah ta'ala ya ce wa idh wa'adna Musa 40 layla ka tuna musu a lokacin da muka yi alƙawari da Annabi Musa cewa wato zai yi wato kwanaki 40 zai yi dare 40 yana munajati da ubangiji anan ubangiji bai faɗi a lokaci dai aka yi masa wannan alƙawarin ko kuwa an fara yin alƙawarin ne sannan aka cika masa wani ba amma sutul arafi kaga an ta mana bayani cewa farko kwana 30 aka fara masa daga baya kuma ubangiji sai cika masa da kwana 10 ووعدنا موسى 30 ليله واتممناها ب 10 فتم ميقات ربه 40 ليله haka abin ya faru kwana 30 aka fara masa daga baya kuma ubangiji ya kara masa kwana 10 saboda wato cikan kamala na alƙawarin da ubangiji ya masa wannan abin ya faru wannan alƙawari aka annabi Musa ya je munadaci da annabi da Allah ta'ala ya ji maganar sa ya faru bayan an halakar da wato mulkin su Fir'auna wannan shine abin da wato ya faru sai ya sanya annabi annabi Haruna a matsayin khalifarsa ya kula masa da mutanansa a wannan shi annabi Musa annabi Haruna kamar da aka sani ai wansa ne shi wansa ne a yace masa wa qala Musa li akhihi Haruna khulufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin yace gashi ka rike mun mutanen nan cikin amana ka yi aikin nagarta ka yi musu gyara kar ka bi tafarkin mabannata a to a daidai wannan gaban za ka samu su kuma masu bible sun kawo wani wasu maganganu wanda suke da yake dama su saba suna cin mutunci annabawa suna kokarin cewa wato annabi annabi Haruna bai ci amana haka suke kokarin nunawa dan meye ma'anar cin amana shi ne suna cewa wai lokacin da ya tafi sai annabi annabi Haruna sai ya je ya ga ya zai yi sai ya je ya ya sassaka musu wannan golden calf da ake faɗa wannan al'ijib shi wannan dan maraki kawai sai ya sassaka musu to kaga saboda Allah anan Allah ya fara ya rasa bashirka a bakasa wato ni ina mamakin wani lokaci ina hankalin masu masu rubutun a tauran da zai suke ba su da mutunci za su iya faɗan duk wani magana kan annabawa mutanen kirki haka dai suka haka suka faɗa insha Allah za mu ƙara magana kan wannan Allah ta'ala ya ce thumma takhassumul ijla sai gashi bayan annabi Musa ya tafi muladaci da mu sai kuka rike dan maraki min ba'dihi bayan ya tafi ya baku wa antum zalimun kuna wato zalitan kawunan Allah ta'ala a wannan yana ba da labarin yana ba wa Yahudawan zamanin manzon Allah labarin cewa in suka suka zama suna kaita annabin Allah annabi Muhammad tare su san ci gaskiyar shi su san abin da ke kawo wa ya kankata abin da ke hannunsu na littafi to su ma idan suka haka ba za su yi haka ba face suna kan muguwar ta'ada ta mutanensu kakanninsu da suka kushe ta yaya suka hannu ta hanyar sa'a annabawa yanda annabi suka sa ma annabi Musa su ma ya bar musu ya ba su amana na cewa su rike kansu su rike wato amanan bauta ma Allah shi daya yana tafiya kuma aka same su sun ci amana to su ma yanzu haka aka samu aka sama waɗannan mutane na Yahudawan annabi Muhammad duk da ga shedan annabi Muhammad a cikin littafin su sai suka gintsa wannan shedan musu gode ba to wannan shine Allah ta'ala ana yake musu kamar shafuɗi cewa to yanzu gashi a kuna neman ku bi tafarki irin na wannan laifin da duk da sun yarda cewa ai laifi suka yi duk wani mai hudu ya yarda cewa wannan wata dan baki da aka yi laifi aka yi to shine Allah ta'ala ke kokarin nuna musu cewa to tunda yanzu ku imani da manzo Allah ba to yanzu kun yi kamance cewa da kakanninku a wancan a wannan laifin yanda su bu su gode ma Allah ta'ala ba tunda Allah ya tsiratar da su daga fir'auna fadan kuma sai maimakon su su nuna sun gode kuma sai an same su kuma sun dauki dan maraki kamar yanda ku ma yanzu Allah ta'ala ya ba ku muku bishara na ma'aiki maimakon ku bayar kwalam aka same ku sai ku bayar ba dukkan ku yi tare a wajen mutunci to wannan shine abin da Allah ta'ala ya sanya ya kawo ya kawo musu wannan saboda suna wannan ni'ima in kuma suna son su juya ni'ima ta zama ne tsima ce shikenan ta zama azaba shine Allah ta'ala yake tana musu da wannan Rabi' ibn Anas al-Qurasani kamar da At-Tabari da Ibn Abi Hatim al-Razi suke fitarwa da isnadin su zuwa ga Abu Ja'far Isa ibn Mahan daga Rabi' ibn Anas daga Abu al-Aliya Abu al-Aliya Rufai ibn Mihran al-Riyahi yake cewa wannan ya faru ne a Bulqaida goma ga watan Bulqaida wato watan Bulqaida baki da wa ashu min Bulhijja da kuma kwana goma na watan Bulhijja wannan munalashi da aka yi tsakanin Allah ta'ala da Nabi Musa wato Zulhijja ce da kuma zulqaida wannan kwanaki da Allah ta'ala ke mutukan su to a cikin ubangiji ya zabi annabi Musa aka wannan munajati ban san ina Abu al ya samu wannan ma'anar ba amma dai lalle idan haka ya tabbata zai zama wato ubangiji ya zabi wato wannan abin wannan munajati a cikin kwanaki masu falala a wajen sa to menene hikiman da ya sanya shi annabi Musa ya zama ubangiji ya zabi ya munajati da shi a daidai wannan lokacin da ake cewa mutanansa jagoranci zuwa ga Baitul Maqdis me yasa abinda zaka fahimta abinda sa ubangiji ya ma banu Isra'ila wannan abin saboda in kun lura da ta suna masa suna masa ai jarabawa ce kawai suke ciki kuma jarabawan su ne mazlumi da labalimuna su da aka su ake zalunta su kaga ba za ka yi tsammanin cewa za a rarrabe tsakanin mumuni da wanda ba mumuni ba tunda ai suna duk kowa shiga cikin wannan wannan wannan wato fagamniya na zalunci da ake musu dukkan su sun zama cikin karkashin wato zalunci da fir'auna yake musu daidai wa daida sadaka ba za a fahimci wane ne da gaske yayin imani ba waye kuma yanzu ko wata wani da awa yake yi Allah ta'ala yana son ya ƙara ɗaukaka ambatan wanda suka yi imani da gaske da kuma ya nuna ya kuma nuna a cikin su wane ne wanda a suke buƙatar su ƙara alkinta imanin to daga cikin kiman da za a fahimta ne da yasa ubangiji ya kira annabi annabi Musa shine idan ya tafi a nan za a za a hada a gani wato gram ma kun san ai sai an sa sai an sa wato abubuwa a wuta sannan za a gane tsakanin karfe mai kyau da kuma karfe na na zinare da nan ake ake samun haka to da haka wani jarabawa da aka samu ubangiji ya jarabci waɗannan mutane to anan ne ubangiji ya ya wato aka sami irin su annabi haruna irin su annabi yusha a cikin su misali irin su kalib da ake faɗa shi wannan bawo Allah shi ma da ake cewa ya daga cikin wanda suka yi nuna ma annabi Musa cewa sun imani da shi ba su kuma canza ba irin su banu lawi din da ba annabi Musa kamar da aka sani shi ba ba tsatsan annabi Yusuf ne ba ka san kusan a cikin yaran annabi annabi Yaqub akwai Yahudan da ake magana akwai Yusuf akwai Bunyamin Bunyamin akwai kuma Lawi da sauransu to shi annabi Musa ya zo ta salsalar Lawi ne eh kuma daga baya ma so daga baya su suna suna suna son addini har a tauran masu aka ba suka shiga da rikewa har zuwa lokacin da aka sama wato salatowar kafirai akan su lokacin suka yi balla to Allah ta'ala a nan sai ya sai ya ga dama cewa lokacin da zai jarabce su ne lokacin da Annabi Musa baya wannan ke gaya maka cewa ubangiji baya barin ayi awon imani ba kawo jarabawa ba akwai wanda dama shi can imani nasa kuma kawo in ba jarabawa ta zo ba jarabawa tana zuwa to shi kuma imanin sai sai addu'a kuma Allah ya raba mu da jarabawa da zai raba mu da imani Allah ya sa dai a cigaba da tafiya haka kawai wata jarabawa ta zo kowa da kowa ya rasa imanin shi a nan wannan shine abin da ake fahimta na dalilin da yasa wato Allah ta'ala ya kawo wannan jarabawa amma kai ce cikin wani ban takaici zaka ga lokacin da aka tsarki da su a gaban su aka kashe a fir'auna suka ce ma su dai har yanzu su gamsu ba wato ba ba wai su gamsu ya mutu ya mutu ba su suna tsoro su amintu ba aka ƙara nuna musu wa fir'auna a fili za mu zama kanta ruwayoyi abinda malamai ke faɗa cewa ma hatta kayan jikin shi da kuma kayan jikin mutanensa sai da suka kwashe tukuna suka tabbatar kaga wannan yaƙini kenan ubangiji ka san ko san a lokacin ai bai halatta ba wani ganima ba ai ba halatta musu ganima yayi ba an musu haka saboda su ne tabbatar suna mai kinin cewa yanzu gashi nan ubangiji ma ya ya ba ku dama hakun zazzara abubuwa wanda za mu zo mu magana akan ta yanda aka yi shi wannan sami yayi wannan fannan da yayi ai da amma daga baya an ce ne kowa ya zo ya tattara abin da ya tattara na na abin da ya kwashe na jikin fir'auna da sauran mutanensa aka ce kowa aje daga baya wata kuta ta zo su cinye shi daga baya kai kuma sami kai abin da kai insha Allah za mu tattauna kan wannan yanda abubuwa ya faru Allah ta'ala anan sai yake ya faɗa cewa kuma thumma takhasumul izl sai kuka riki dan maraki al izl shine yaro na wato karamin dabba da saniya take haihuwarsa hasilul baqara kamar yadda mujahid ibn jabr ya fada a tabari ibn abi hatim razi sai rawaito da sanadin su zuwa ga ibn abi najib daga mujahid ibn jabr wanda kuma wannan shine duk abin da malamai ke fada cewa al-ijl shine dan maraki sai dai abul aliya abul aliya rafi ibn miran ar-riyahi babban malami ne muhabram ne yana da abubuwa da yakan fada wani lokaci daga ahlul kitab aka samu wani lokaci kuma za ga ana samu kuma yana da burbushi daga wurin sahabbai to shi akwai wani abu da yake fada cewa cewa da ake al-ijl wace wa inda ma sumiya al'ijil li annahum ajilu fattakhaduhu qabla an yatiyahum Musa cewa an kira wannan marakin nan da al'ijil ne saboda sun gagga sun gaggawa sun gaggawa ne ko su jira alai Musa ya dawo ya dawo musu da abin da zai dawo musu suna a taura su suka gaggawa kawai shikenan sai aka kira al'ijil suna al'ijil sai ya zama kamar wannan ta'aribi ne kila in an je tafi ibraniya din akwai wani suna da suke bashi wanda su larabawa in su fasara zai zama yana da lafazin al'ijil wanda kuma kamar yadda muka shafa larabci da kuma ibraniya kusa tare suke kalmomin da suke tafiya da juna to za mu ƙara magana kan annabi annabi haruna saboda abin da su masu bible suke faɗa da cewa annabi haruna wai shine wannan ta'asa cewa shine yayi sun saka musu wannan wannan dan baraki din wanda wannan zalunci ne kamar da dama tabi'a ne na yahudawa wanda zai ƙarin ga maka tunda ai kun ka ce annabi musa wanda yahudawa kamata su fara nunawa a cikin wanda suka amfana da su da annabtansu su ne annabi haruna shi annabi haruna in kuma ka cire annabi haruna wanda ya kamata su ƙara su nuna bayan annabi haruna su nuna annabi dawud da annabi suleiman amma duk a ce annabawa su inda za ka fita shi sosai babu wanda suka cutar da su irin waɗannan annabawa daga annabi annabi annabi musa cutarwa iri iri suka masa a jikinsa da kuma karan kansa shi kansa annabi annabi haruna kaga to wani irin cutarwa ne a ce shi zai dawo ma aka fara shirka ai shi ne babban cutarwa kuma wara annabi musa ma kaga shi ba a ce mishi yayi wannan ba shi annabi Suleiman da annabi Dauda su a wajen suka wasu azzaliman mutane ne kawai wani ne wai wani ya hau ɗaya daga kishi ya hau ya hau tsauni ya hango wani wata mata ta ba ta ba sha'awa yace to zo ka tafi jihadi shi kuma ya gane matar annabi Allah zai wannan aikin shi kuma annabi Suleiman kawai shi kenan kaga su a wajen su ba matsafi ya sauran su so yana wannan yana gaya maka bambancin bambancin wato sahabbai na annabi Musa da sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga annabi Musa karuwa ga tazan da ke tsakanin tafiyan shi kwana arba'in kawai amma kada ya dawo ya ga duk komai ya canja amma wanzu Allah ya zo shekara nawa sabon da suka yi shekara sai da suka shekara shekara ɗari bayan ma'aiki amma wato in kaga an yi gima da sabai kan wani yana nema ya canza addini za ka ce su bisa da ba su ana nan ma'awiya lokacin da ya kawo wani fahimtarsa a kan fitar da zakatun fitar sauran sahabai suka ce su wallahi ba za su yi ba su ba za su yi ba saboda ba shi ne abin da suka suka ba za mutu akai ba hatta abin da yake ma akwai al-ijtihadu fi asa'id wato za a iya samun ijtihadi sai ga sahabbai sa cewa su bace da ba a za a lokacin za a hada qur'ani sahabbai suka ce wato da Umar ya ga ma Abubakar Abubakar ce shi bai da ba daga baya ya gamsu aka ga Zaid bin Thabit Zaid bin Thabit ce shi ba bai da ba wannan yana da yana nuna maka da sahabbai suke da riko amana suka ce wannan addini ba a taba yin wasu irin su ba gaskiya wanda zaka gani bayan babu annabin shekara 23 kawai annabin su yayi tare da su amma bayan babu shi shi ne su ne suka dauki gabanin yada wannan addini aka kaga dole annabin su annabin su yayi wa ya fahari da su dole kuma wato wanda ya kowa ke kashewa a ban kasa da tsiya cewa shi ne wanda zai zama yana zaki wadannan mutane a to shi kamar da na faɗa su a taura su suna cewa su annabi annabi haruna shine yayi wannan aiki ta asan amma abin da yake a gaskiya al'amari wannan ba shine ba wannan wato ya daga cikin kire da su suke yi ba annabawa suka saba Allah ta'ala ya riga ya faɗi cewa annabi Haruna ya riga ya musu faɗa a wannan ne daban-daban ya faɗi cewa ya musu faɗa lokacin da suke bautan dan wani dan barakin ya ba kuma wai tsayawa yayi kawai yace babu kyau ba a sai da ya musu faɗa suka ma taso haiga akan shi ne ma su faɗa da shi saboda shi kuma da ya ga za a samu fitina shi kenan sai sai ya ja daga baya Allah ta'ala a wajen da bayyana cewa ya qaumi inna ma kuntum bihi ya mutane na an najarce ku wani abin ne shi wani dan maraƙin zamu magana kan ya aka yi aka aka haifa da dan maraƙin amma kaga anan yana cewa inda ma kutin tumbe yace wa inna rabbakum arrahman fattabi'uni wa ati'u amri yace ubangijin ku shine ubangiji mai rahama da ku bi ni ku ji abin da nake faɗa ku ta mu Allah shi daya kar ku saba mu kaga ba su ji ba ce ba shi kai lan nabra alayhi akifin hatta ja ilaina musa mu ba za mu ba za mu kushe ba za mu tsaya kan wannan dan markin har sai annabi musa ya dawo to kaga wani aka ga fara kusi fara shi kenan tunda aka ga hatta da yan lafazin da suka lan nabra ha ga mu ba za mu bari ba aka ga wannan daga ji ka san wanda ke faɗa wannan magana akwai tsiwa tare da shi to wannan shine wato abin da ya faru tsakanin su har qur'ani ma ya nuna mana cewa sun cigaba musu barazana suna cewa za su yi mishi za su yi mishi za su yi mishi idan bai kyale su ba wannan shine kaje ubangiji yana ba da labari hikaya daga annabi shi haruna yana cewa ibnu umma innal qawma sab'atu li wa kanu yaqtulunani so haka dan masu kashe kaga shi wato ba wai da ya fada musu da baki kawai tsayawa yayi ba sai da yayi mara aminkum mun kar fa yughayyu bi yadihi bi yadihi yaqiwa sai da bi lisanihi bi lisanihi yaqiwa to kaga shikenan sai ya shiru azabul imani ya tabbata kaga dole sai shiru yare da yi za su kashe shi sai yake cewa fala tushmit bi al a'da wa la taj'alni ma al qawmi zalimin kaga dai duka wannan ayoyi suna nuna maka cewa annabi Musa annabi Haruna mato bai san wannan abun ba shi abun da ake cewa yayi to gaskiya bai ba wannan ƙarya ake masa ɗan Bible suke mashi ba baya cin abun da wato yake na gaskiyar al'amarin abin da ya faru to sai sannan kuma banda wannan kuma Qur'ani ya gaya mana cewa daga cikin abin da ya sanya ya ya haƙura kyale su shine lokacin da alama yayi kokarin ya nuna musu karfi sai ake da arabu kuma wataƙila banu lawi sun mara wuce baya sauran kuma su sun ce kuma ba isa ba kusa yadda jama'a suke to shi kuma kaga shine sai yake cewa inni khashitu an taqula faraqta baina bani isra'ila wa lam taqub qawli saboda haka sai da ya ga cewa idan yayi ya tsaya yayi rigima to za a rabu raba kai su kuma suna da wani babban mission babban wani muhimmi da ubangiji ya ba su na su koma batul maqdis kuma da irin da yake da shi na cewa annabi Musa ya kusa dawowa annabi Musa ba zama zai yi ba to da wannan in ka hada zai zai sa ka fahimci cewa wato annabi Haruna da uzuri wannan ba wai magana wai ya kara wai shirka ne shiru ba kamar da wasu ke faɗa cewa su a shari'a su a'a a ba a shari'a annabawa duka in an ga shirka dole ai magana ba magana kada kafa kan shirka ko shirka ko bid'a ba a annabawa ba sa warka kan wannan harkokin harka da suke da magana na nawaqib nawaqib dini ko kuma wato wani hawarimul tauhidi ko wani abu ana ba sa tsayawa kan wannan a kowa sai yayi magana da ya tashi ne shi daya ko ba shi da yawa ba su da yawa daga shi sai yan tsararru din su bandu dawo shikenan sai suka taso haika a kai shi ya tashi kuma zai dan yayi kamar zai rigima sai ga ana neman arabu shi kuma sai ya ga cewa to ai annabi Musa ma ya fita dawo tunda daga cikin abin marwa take faɗa cewa ma sai da ma wato ai ma wai lokaci ɗaya ne kamar yadda suke faɗa ba lokaci ɗaya ba da aka samu ɗan maraƙi ba lokaci dai bane sai da aka dai musu yan kwanaki tukuna kaga ba an ci a cikin kwana 40 an ci wasu kwanaki akalla fiye da rabi ma wasu na ta talatin sannan wato dan barkin ne ya fara ya fara yana dan fitar da sauti da sauransu sannan annabi haruna kuma da ya ga ba zai iya ba shikenan sai ya sai ya hakura wannan kaga ba bai da laifi ko da shi sun kwabo mu abin da qur'ani ya faɗa wanda ya dawo wannan kan waƙuwar kan wannan babbar ta'asa shine asami wannan shine abin da qur'ani ya faɗa kuma shine ya fatar da su Allah ta'ala kuma shi ne abin da ya gaya ma annabi Musa a cikin farko farkon mulazaci da suka yi cewa fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samir yace mun jarabci mutanenka bayan babu kai kuma samir ya bata da su ashe kaga ubangiji ya kira annabi Musa ne saboda jarabta su sai yake cewa fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika mun jarabci mutanenka bayan baka dan ka fahimci cewa sha'anin addini fa in ka zaka yi to dan ya hakuri jarabawa eh karka ga kamar mu yanzu da zaran mun ce mun yi imani amma yanzu turanin duniya da waya su suke ta lashewa a duniya suna ce sun cinye ka ce wai kai ya haka a a ai kai imani ne kai kai kuma da ba a ciki sai an ga waye mumunin gaskiya saboda haka wannan ga a wurin mumure nan ba wani abu ne wanda zai sanya a ce a ce wato zai zama kamar an samu iskali ba a shi wannan sami ne idan akwai maganganu sosai a kansa shi waye shi a wasu suna cewa asali shi ma wai irin annabi Musa ne wata mahaifiyar ce ce ta haife shi ta haife shi hankalin ta tashi ya ya yi dai lokacin a shekarar da ake cewa za a kare za a yayyanka yara sai ta je ta dauke shi kawai ta sashi a cikin wani kogo kawai ta ta rufe kogon ta tafi abinta saboda haka dai ya rayu haka wannan ba wai na ce ya tabbata bane ina faɗan abin da malamai ke faɗa ne a da haka haka ne ya rayu shi ma saboda haka suna cewa ma wai a haka ne har ya iya fahimta Jibrilu saboda Jibril na zuwa mishi a wannan lokaci wasu kuma suna cewa shi din wai munafiki ne da can yana tare da wasu kabilu ne masu hoton wato shanaye to daga baya kuma ya zo da awon imani da annabi Musa shi kuma Allah ta'ala ya riga a ilimin shi ya san cewa a cikin su akwai akwai wanda suke mutane da kuma mutane da kuma mutum mutumi a cikin su saboda haka ya kawo jarabawa aka aka yi tawaniya tsakanin su saboda haka wannan dai shine abin da wannan dai zamu kara taƙi kan wannan matsalar a akan wannan matsalar amma anan Allah ta'ala yana ce mana thumma takhasumul ilma min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna ankum sai muka muku afwa min ba'di zalika bayan wannan la'allakum tashkurun saboda ku gode shi a maganan magana cewa wato mana lokaci a bari mu kara ko fara karanta wasu daga cikin abin da ake ruwaitowa akan shi wannan asami din saboda a fahimci ruwayoyin sun dan ci karo da juna amma kuma muka karanta sai mu tace mu daga baya sai mu sai mu wannan akwai ibnu da al-qabari shi ya kawo isnadi na farko wanda yake ruwaitowa ta hanyar Ibrahim ibn Bashar ar-Ramadi yace hadathana ibn Uyayna qala hadathana Abu Sa'ad an Ikrima an ibn Abbas wannan isnadi isnadi ne mai rauni sau ai mun ai mun kawo isnadin ko jiya ko shekaran jiya akwai Ibrahim Ramadi wannan Ibrahim ibn Bashar Ramadi mutum ne wanda yake da'if ne musamman kuma yana riwaya da yake daga Ibn Uyayna shi ya da rauni sannan kuma ba ma shine wato babban aibi na riwayan ba shi wannan Abu Sa'ad Abu Sa'ad al-Baqqal sunansa Sa'id ibn Marzban shi kuma da'if ne kuma mudallis saboda haka riwayan nan akwai rauni za ku ji ana faɗa wasu maganganu haka wataƙila ba zai kama kanku ba نعم يا روتو daga ikrima abdullahi da abbas yace tamassala jibril ala farasin unta wadik wai da can da aka tafi fir'auna ne zai shiga cikin wato wannan ruwa din to da yaga annabi musa ya buga wani ya buga sandarsa abubuwa sun sun kogi ya rabe to sai ya danta ya tantama a farko da ya tantama da ya tantama shikenan dokin nashi ma sai ya shiga to sai jibril sai ya zo ya sai ya zo da da wata kama ta godiya wata take idan doki ya gani zai sauje bita shi ko dokin fir'auna da ya gani sai wannan wannan godiya to shine anan shi ibn abbas ake ruwaitowa daga wajen da rawan da isnadi mai dan rauni ana cewa ta makala jibril ala farasin unta wadi ya zo akan wannan wannan godiya da falamma ra'a hisanu fir'auna taqahama lokacin da fir'auna ya ga wato wannan dokin jibrilu sai ya kuda kawai ciki wa arafa sabiriyu a jibrila shi sabiri sai ya gane jibril ai wannan ruwaya ce amma dai za ku zo akan ta insha Allah jarabawa a dai fahimci cewa isa sabiri tabbas malamai suna sun yi magana cewa akwai wani abu da ya gani na jibril za mu zo mai magana kan wannan insha Allah amma dai ka dauki wani abin jarabawa jarabawa ne ubangiji ya musu tamkar jarabawan da yayi ma yayi ma mumune lokacin da dajjal ya taso ai da jala dinga zuwa da wasu abubuwa ma su fara shi ma to ubangiji a lokacin ba wai da karfin sabiri din ba yayi da wasu abubuwa kawai sai ubangiji kuma ya fito da wannan dan baraki din na da aka yi shi da da gold kuma aka same shi na yin wasu sauti haka sai dai baya magana kamar yadda qur'ani yayi magana sai yake cewa li anna ummuhu khafat alayhi wai saboda uwarsa ta yi tsoro sai ta haife shi fa khallafatu fi gharin sai ta bashi a wani kogo wa akbaqat alaihi sai ta rufe kogan ta kyale shi fa kana jibril yatihi sai jibril shi ke zuwa masa fa yaghduhu bi asabihi sai yazo a yatsunsa sai yazo ya bashi da abinci a hannunsa fa yajidu fi ihda asabihi labana sai ya sama ɗaya daga cikin yatsun jibrilu akwai akwai wato madara wa fil wa fil ukhra aslan ɗaya daga cikin yatsunsa kuma akwai wato wannan al'asl zuma wa fil ukhra samran kuma a wani bangare kuma akwai wani abin da ka kira shi kaman kakir ko wani abu irin wannan to wannan haka suka ce ya faru haka ya ci ya sha zan datse zan datse ruwayar ci to da yazo kuma shi kuma sai ya ga gashi jibril tun ya ga inda ya gane shi ya san shi jibril ya kan abin hawansa to da yazo shikenan sai ya ga ina na abin hawan ta taka da taka sai mishi bai da kasa sai ya rike to shine yace qababa qabbatan min athari farsi sai ya dauki wani damka na wato ragowa inda wannan dokin nasa ya taka min tatil hafidi wanda yake karashin kofatan wannan doki din wa ulqiya fi ru'i samiri Allah ta'ala sai ya kimshi ko kuma sai shaydan ya kimshi a cikin zuciyar samiri din annaka la tulqiha ala shay'in cewa karka karka sake ka zuba da wannan wannan kasa din ko kuma annaka la tulqiha ala shay'in fa taqulu kun kaza wa kaza illa kana cewa idan idan ka dauki wannan kasar ka ka ranka wani tsahuwa haka ka jefa kana jefawa in dai a zuciyarka cewa kace ya zama abu to zai zama haka zuciyarsa kawai ya bashi haka to kuma cikin jarabawa lamma ma ba Musa li maw'idi rabbih lokacin da Annabi Musa ya tafi saboda ya ya munajati da ubangijinsa wa kana ma'a bani Isra'ila halyun min huli fir'auna su kuma bani Isra'ila dama sun dauki wannan kayan kawa din nan na fitan mutane fir'auna da mutanansa atta'awaru wa suka kokkobe musu shi fa akhrajuhu sai suka fitar da shi litakulahu ko kuma linnari fata'kulahu saboda wuta ta fita cinye shi فألقى السامري القبضة شيء كان سامري سيد أشوى نتقوى حقا سيجيبا وقال سيد يكون عجلا جسدا له قوة كذا ما وانا مرئي دجكا جكا تقوم ينا ينا فد فتقارا فقال ينا فتو ينا بيا حقا شيء كان سيد نابل يبتو سيد هذا إله وإله موسى سيد كاغا وانا شيني أبنجي تكشيني أبنجي موسى فعكفوا على العجل يعبدونه sai suka ta karkare ma wannan dan marƙi suna bautarsa fa qala haruna sai kuma haruna ya ce musu ya kaum ya ku mutane na inna ma futintum bihi wannan an jarce ku ne ba shine ba ba shine ubangijin ku ba su ma suka ce a'a su suna nan har sai annabi Musa ya dawo wannan shine abinda abinda ruwayan Abdullahi dan Abbas yake faɗi wannan ma wannan ruwayan nace akwai rauni sai dai abinda kawai nake son a rike akwai maganar ya dauki wannan ragowa na wato abinda Jibril ya hau kuma ubangiji ya jarabce shi za mu ƙara kawo cikon kawo ruwayoyin saboda a fahimce shi asuddi ku ce asuddi shi ma ya faɗi ya faɗi wato makamacin wani magana makamacin wannan amma shi abin da yake cewa ja a jibrilu musa jibrilu ya zo da musa da ya zo shi ki sai fa an kara husami sai samuri da ya zo sai ya irin abin da ya ga ya hau dokin da ya ga ya hau sai ya ga alamar cewa kai wannan dai inda da hada la sha'anan cewa wannan dai dokin da ya daula akwai wani labari ya kami da shi shi kuma da ya zo shi kenan sai ya je inda inda ya same shi yayi wannan sawun nasa sai ɗauka sawun nasa kaga shi ma sudi ya faɗa yin abu da ikilma ya faɗa na san idan muka tara sai muka zai zama hujja ko bai zama hujja ba wannan shi ne abin da sudi ya faɗa a yake cewa fa akhadha min turbati al-hasir wa jaa musa bil qabda fa qadhafa fa akhraja allah min al-qabda ijlan jasadan lahu quwa wannan shine ruwayan wato wannan a sudi banda shi kuma akwai ruwaya kuma da har ila yau shi wannan muhammad ibn ishaq a tabari ke rawatar hanyar Muhammad ibn Ishaq daga Hakim ibn Jubair daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullah ibn Abbas wannan ruwaya ruwaya ce da'ifiya ita ba a saboda shi wannan Hakim ibn Jubair munkarul hadith ne wanda yawa daga cikin malamai ma sun kokarin cewa matruk ne amma dai a da'if ne dai kawai sai yake cewa kana samiri rajulan min ahli ya jarma yake cewa shi samiri wani mutum ne da ya zo daga wannan gari din wa kana min qaumin ya'budun al-baqar dama shi mutum ne da suke bautan shanaye وكان حب آه وكان حب عباده البقر في نفسه kuma dama san bautan dan markin nan yana nan a cikin ransa bai bari ba wa kana kad azhara al-islam fi bani isra'ila kuma da yazo sai ya dinga nuna cewa shi musulmi ne har inda yace inda yace a asara farsi jibril sai ya ga wato inda jibril jibril ya dokin sai ya taka wannan wannan wajen da ya taka fa akala turab min athari hafidi sai ya dauki wannan kasa din thumma aqbala ila an-nari sai ya je tunkari wajen wannan ita wannan wato wutan da take cinye wannan abin da suka dauka na ganima fa qadafahu sai ya jefa wa qala yace kun ijlan bihi khawa bihi khawa yace kalama dan baraki wanda yake da kuwar yake yake fitar da wato sauti fa kana al bala'u wal fitna daga nan kuma sai wannan jarabawa jarabawa ya shami wato waɗannan mutane banda wannan kuma sai riwayar wannan Abdullahi bin Zaid bin Aslam shi ba daga Yunus ibn Abdul Ala daga Ibn Wahab yake cewa as-Samiri nazara ila athari dabbati Jibril Samiri ya kalla wato inda Jibril ya taka da dabbarsa shikenan sai ya dauki wannan din wannan shine abin da ya faru kaga wannan duka ko da ruwayoyi ne wanda suke suna da dan rauni suddi maganar ta tabbata zuwa gare shi amma shi tabi'i ne Abdullah ibn Aslam ya daga cikin atba'u tabi'i dan dan ga Zaid ibn Aslam Abdulrahman ibn Zaid ibn Aslam shi ma ya faɗi wannan magana akwai riwaya daga Abdullahi dan Abbas riwayan farko sanada akwai kuma akwai Abu Sa'id al-Baqqal riwaya ta biyu kuma akwai kuma Hakim ibn Jubair wannan kaga duka in ka hada su zai zama wato sun ƙara karfin juna shi sa wasu daga cikin malamai ibn Jarir da ya kawo wannan riwaya sai kamar ya karbe ta kuma zahirin Qur'ani yana goya ma wannan abin da suka faɗa din baya cewa wato shi wannan asabiri din wani bawan Allah ne da dama can ya riga saba da bautan gumaka da ya saba da bautan gumaka wato bautan shanaye to da yazo sai da'awan da'awan cewa ya imani da su to da annabi Musa ya tafi kuma shi sai ubangiji ya nuna mishi domin shi ma ubangiji ya tarabta shi ya nuna mishi wannan godiyar da Jibril ya hau shikenan sai ya zo ya dauki wannan shi kuma da ya jefa saboda dan ƙara kololuwan jarabawa ubangiji da ba ya jarabta su duk inda ya je ya sanya suke sai wannan wannan wato jarabawa na ubangiji ta bayyana aka sami wannan dan maraki din ya fito amma kuma ubangiji da ya sanya wannan abin ya fito ya bar shi sai dai ya sawata ya sauti kawai ya ƙara amma kuma baya magana wanda wannan kuma shine ubangiji ke cewa to ba sa ganin shi baya musu magana dan ka gane cewa daga cikin kamala abin bauta shine magana duk abin bauta da baya magana to ba ubangiji bane ubangiji yana magana bi kalamin wa sautin wa harfin insha Allah idan muka zo za mu ƙara bita waɗannan ruwayoyi sannan kuma mu faɗi abin da ke zahirin Qur'ani in muka zo kuma sai mu ƙara sai mu mu tarjihin abin da zai fushe mu wasu malamai su faɗa wasu maganganu banda wannan to amma galibi bai kamata ka tsallake abin da yake salaf sun kusan taro akan shi ba ka tafi zuwa ga wani fahimta kawai na karina da kai wata ila kai daidai ko ba kai daidai ba saboda haka maganar cewa ya ya ga qabatu min qabd rasul din tabbas akwai shi tabbas akwai shi to amma kuma ya maganar fasarar shi yake da kuma zahirin Qur'ani insha Allah idan muka zo za mu ƙara bi ta waɗannan labarai mu ga nashi ne za mu samu ina ganin saboda yanayin lokaci za mu tsaya anan abin da muka tafi da Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ta'ala ya taimana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Kata berapa? Syasyak.